الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس أكو قوة شعبان إجراء دبو إلى دليهدو دار بإندا بكوي wanda ya dace da 22 ga watan ɗaya shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam ci gaba da darasi na 15 a wannan littafi mai albarka mai suna tazyinul waraqat bi jam'i ba'd mali min al abyat wallafar babban malami الشيخ العلامة عبد الله غندو رحمه الله in ba manta ba muna nan cikin alƙasidatul jiniya da mala ya rubuta don yabo ga malaman da ya yi karatu a hannunsu suka ba shi tarbiyya e dama wannan yana daga cikin wafa'in ɗalibi da malami daga ciki an gane shine idan ka yi karatu wajen malami yauwa to ka yabe shi waya daga cikin za mu ga magabata suna wannan yauwa saboda shi wanda ya yi karatu gaban malami to zai fi in ba malamin ba zai fi kowa sanin malamin to kuma malami inda malami ne na Allah ba zai fito ya ce shi wani ba ne kowa yana san kaza ai mu ne kaza yana zare idanu eh malami na Allah amma a gane eh shi aikinsa kawai karatu da karantarwa su waɗanda ba su zauna gabansa sun yi karatu ba za su jahilce shi abin da ke gunsa ba wanda zai sani to kai ɗalibin da kake karatu sai ka ja baki ka yi shiru to yana wafa'i to shine shi a sheku abdullahi ya ga babban abinda zai dan saka musu to shine ya fito da matsayinsu ya yabe su ya faɗi dan abin da ya sani saboda waɗanda ba su san su ba su zauna gaban su sun yi karatu ba su san waye su Allah ya saka masa da alkhairi eh kamar yadda shi ma din kuma wasu sun yi daga cikin ɗalibansa eh amirul mu'minina muhammadu bello haka ya yabe shi ya yi kasida ya yi masa marsiya lokacin da ya rasu aka kuma ya yabe shi a littafinsa infaqul mai suri fi tarihi biladi tukururi kusan ya ko mahaifinsa bai yaba irin yadda ya yabe a sheku abdullahi ba ya yabe shi iya yabo ƙarshe dai da ya gama faɗan abubuwa ya ce kai mutum ne wanda aka yi ijima'i akan malantarsa kuma ba kowane zamani ake samun irinsa ba ƙololuwar yabo ke ba kowane zamani ake iya samun irinsa ba sannan shi duk malamai sun yi ijima'i akan malantarsa ma haka ne wanda abu ne mai wahala a ce da 'yan hasada da makiya da waye-waye kowa yadda kai malami ne sai Allah ya ba mu ikon saka musu mu ma dai gada abin da suka rubuta mun ma yi kokari ai to za mu tashi a inda sheku abdullahi yake cewa lam yakshafi izhari dinillahi min mustahzi'in aw la'imin mutamajmiji walahu shubulun na'ibuna manabahu والشبل عند الصبر مثل الخزرج فغدا له نور الزمان مساعدا أو ساعدا في فتح باب مرتجئ إظهار دين الله بين عدوه لم يلتفت لمكذب متلجلج عثمان من قد جاءنا في ظلمة فأزاح عنا كل أسود دجدج ودعا إلى دين الإله ولم يخف في ذاك لومة لائم أو فجفج فانصات خلق حين صات لصوته وعلى له صيت فويك الأبرج بشرى لأمة أحمد ببلاد نس السودان في هذا الزمان المبهج كم سنة أحييتها وضلالة أخمدتها جمرا ذكى بتأجج وطلعت في أرض عوائدها عدت وتخالفت سنن النبي الأبهج استعظمتها أهلها فاستعسدت وصدت دوين الدين باب الولج سيموك أنا أنا to idan ba manta ba yana cikin yabo ga shaikhu al'allama jibril ibn umar yana faɗan daga cikin halayensa wato shine ya gusar da wani datti na miyagun al'adu da wasu ƙatti daga cikin jahilai ko masu da'awan malanta suka shigo da shi cikin addini ya ƙawata addini da riga ta zinari to daga cikin sifarsa lam yaksha baya jin tsoro fi izhari dinillahi wajen bayyana addinin Allah min mustahzi'in daga wanda zai masa izgili saboda ga al'ada to mafi yawa mutane sukan yi izgili ga wanda zai gaya musu gaskiya to wani ya san cewa shi in ya faɗa za a yi masa izgili za a kare ta sai ce shi bare ya ja bakin shi ai ko an musu wa'azi ba sa gyara ai kaza kaza to shi a sheku jibrilu babu ruwa ne inda ya tabbatar da kaza gaskiya ne to zai bayyana shi sawa'un za ka yadda ko ba za ka yadda ba za ka karyata ko ba za ka karyata ba shi dai ba ruwansa abin da ya sani in dai addinin allah ne to zai yi bayani aula imin haka baya jin tsoron mai zargi wanda zai koma gefe yana sukarsa saboda al'adar jahilai da awam da makiya gaskiya to sukan soki mutumin da suka gani shi ya tsayu wajen bayyana gaskiyar da su ba sa kai sai a koma gefe ana masa sharri ana mai kazafi ana bata mai suna to shi duk damuwa da wannan kawai abin da ya sani zai faɗa je duk abin da zaka faɗa kai ta faɗa ba dai ya isar da sako ba shi ke to su tari wani in ya san cewa ai in ya faɗi magana ko da ya yi imani cewa gaskiya ce wasu za su karyata shi ko za su soke shi ko za su yi mai kazafi sai ya ja baki ya shiru sai ce shi bai son mutunci ne ya zubi wai ɓoye gaskiya shi ne kare mutunci ka gane ya fifita mutuncin shi akan addini to ai ka gabatar da maslaha ta addini ba ce an kai ka zagi mutane ko ka soke shi ko ka aiba gaskiyar da ka sani aka ce ka yi bayani wanda ya saka ma da mummuna shi kenan ka bar shi da Allah ka kyale shi to wanda shi ne tafarkinsu mutamajimiji mai aibantawa eh tamajmaja bai ma'ana tamajmaja huku ya aibanta shi to duk wani da zai aibanta malam jibrilu to shi babu ruwa ne in dai saboda faɗan gaskiya ne ko wanda zai zarge shi ko wanda zai masa izgili duk wannan ɗabi'a ce ta marasa son gaskiya da kuma jahilai to karka damu da su in dai kana da yaƙinin abin da za ka faɗa daidai ne ka faɗe shi kawai na ba ta an gane ka isar da mi saƙo walahu shi malam jibrilu yana da shubulun wasu kuyakwayin zakuna shubulu jam'u shibli e, shi ne ɗan jaririn zaki a gane ko ba za a ce 'yan jariri 'yan matasa waɗanda dai ba su kai ga marhala ta kuwa ta ƙarfi ba an gane to su ake kira da shibulu yan matasan zaki eh to shi malam jibrilu ba shi kadai ba ne yana da yan kuya-kuyan zakuna masu sifa irin tashi na'ibu na makamahu saboda haka su suna tsayawa a madadinsa suna wakiltarsa in ma wani na ganin cewa to ai malam jibrilu ya tare shi ko kaza da kaza da kaza ko ya mutu to akwai wasu saboda da Allah ya bashi ilimi bai yi rowa ba ya bayar da ilimin ga wasu ya daga cikin amfanin karantarwa in ka yi karatu ka karanta saboda duk lokacin da aka ce babu ka to waɗannan da ka koya ma ilimi eh ba dole sai duka don zai yi wahala a ce malami duk waɗanda ya karantar kowa ya zama malami shi zama malanta rubutawa ne daga Allah in Allah ya rubuta ka zama malami to za ka zama tare da riko da asbabu na karatu da abubuwa da sauransu da addu'a to cikin waɗanda ka koyar za a samu waɗanda su kuma koda baka nan sai su bi to shi ne amfanin karantarwa amma duk ilimin ka in baka karantarwa to da ka tafi shi kenan shi ma ilimin ya bi ka ko ba haka ba to shi malam jibrilu ba haka yake ba akwai na'ibai ne masu tsayawa madadinsa wa shiblu shi kuma ɗan samarin zaki inda sabri gun jarabawa mislul khazaraji ai kamar babban zaki ne duk abin da babban zaki ka yi shi ma ɗan saurayi yana iya yi so da haka duk abin da mallan jibrilu ke yi to su ma waɗancan 'yan koyakwayin su ma suna iyawa su ma in ka jarraba su an gane su ma za ka ga cewa abinda malam ka yi su ma suna iya shi su a shehu usmanu yake ce ma 'yan koya koyi saboda ana maganar malam jibrilu to kaga to kaga mu kusa za a kira mu ko a shehu usmanu a musaidin malami a ce mai dan samarin zaki to kaga mu ai ko magana mu ba ai eh to al-khazaraju aka ce al-khazaraju ana nufin zaki wanda ya gawurta akan ce al-khazaraju qabilatun min al-arab a madina eh to yana daga cikin sunayen zakuna eh kwarai ku to yana nan fagada lahu nuru zamani sai hasken zamani gada ya kasance lahu ga shi malam jibrilu cikin waɗancan shibulu sai aka samu wani hasken zamani wanda shi kuma a dalilin shi wannan zamani ya haskaka sai bayyana musa'idan yana mai taimako ga malaminsa aikin da malamin ka yi shi ma sai ya taimaka yana yi to kaga haka ake so tun da dama da awa ba ta mutum ɗaya ba ce shi ma karantarwa ba na mutum ɗaya ba ne ko? ausa idan ko ya zama masa kamar damtse wanda zai karfafe shi a ina fi fathi babin wajen buɗe wata ƙofa murtaji wadda aka kuble ta ta ce ƙofa ta addini don lokacin addinin ma kai ka ce dai suna ne kawai wadda da ya faɗa a baya bid'a ita ce take cin kasuwarta da abubuwa na gargajiyanci da al'adu da sauransu to sai zamo addinin ka ba a rufe yake to da malam jibrilu ya zo sai kokarin bude wannan kofar an gane da fito da abin da ke cikinta shine addini to sai nuru zaman da ya zo shi kuma sai ya taimake shi to me ya buɗe ƙofa wadda aka kuble ya ce zahari dinin lai shi ne bayyana addinin Allah sun da su waɗancan miyagun malamai sun ɓoye addini sun bayyana bidiyo'i da son zuciya an gane sai zan baka maganin ƙamshin addini cikin mutane bayyana aduwuhi kuma tsakanin maƙiya addinin to shine ce lam yaltafit shi nuru zaman ɗin da ya bayyana shi ma baya waiwaye limu kazzibin ga wani da zai karyata shi da ya hau mimbari ya ce Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza da za a samu wani wanda zai zo ya ce ƙarya kake to shi koyowayensa ba baya yi baya waiwayensa mutalajiliji eh wanda yake sumbatu ko yake habragiya shine wanda yake faɗan maganganu ba a ma fahimtar abin da yake faɗa to talajilaja kenan akan ce kuma talajilaja ya yi lallashi wanda zai zo ya lallashe ka don ya ci amana kai ya dare ka to ire-irensu shi nuru zamani baya waiwayensu haka kenan shi ma ya bi sawun malaminsa to waye nuru zamani dinga sai ce usmanu wannan da ake kira usmanu ibn muhammad ibn fodiye rahimahullah man shi ne kad ja'ana ya zo muna fi zulmatin muna cikin duhu eh muna cikin duhu duhu na bata fa'azaha anna sai ya gusar daga gare mu kulla aswada duk wani baki duji-duji mai tsananin duhu shine a duju-duju a gane wato bakin ma wanda yake baki wilin to shehu usmanu da ya zo sai da ya kawo mana duk wannan duhun gaba ɗaya duk wani baki za ka shigo da shi cikin addini sai addini ya waye gari ya zamo yana haske wada a yi kira ila dinil ilahi zuwa ga addinin Allah walam ya khaf kuma bai ji tsoron fi za ka cikin wannan aikin ba laumata la'imin sukan mai zargi zargin mai zargi don shi ba ka bai da muka faɗa a shekhu usmanu cikin sifofin da Allah ya bashi shi shine shi ma yana da irin wannan sifa ta balin jibrilu na ƙoƙarin faɗan gaskiya wani da suke abin da ya taimake shi shi ba ya ɓoye gaskiya sau da haka duk abin da ya bayyana gare shi ba daidai ba ne to za ka ga magana yake kuma kowa yake yi da ce to kaza ɗin nan ba daidai ba ne kaza ɗin nan bid'a ne kaza ɗin nan shirka ne kaza ɗin nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya sha suka a zamaninsa a baya waiwaye a tome ya kai da ke kan gaskiya da an soke ka zo kana waiwaya ai ka riga ka shige kwana su ba su da abin yi ne e iya wannan sukan shi suke da shi kuma ɗabi'an suke da tarbiyyar suke nan da ya gace ka dawo ka waiwaye su to kaga rigima za ka yi da su sau da haka wancan aikin ba za ka ci gaba da ni to an ci nasara eh au fuji-fuji ko kuma mai sumbatu eh to shi ma akan ce rajulun fuji-fuji an gani yawwa shine asarsaru kenan mai sumbatu mai faɗan abin da ya ga dama to a shehu usmanu baya waiwaye gare shi to shine ya ce halkun halittu da yawa fansata suka karɓa lisautihi ga kiransa hina sata lokacin da ya kira swata ba sata ba a gane to lokacin da shi ma ya samu jara'an kira zuwa ga mutane shi ba sai samu mutane suka amsa masa sai zan mutanen da suka amsa da'awar shi a shekho usmanu din to sun ninka ninkin ba ninkin na malaminsa da shi malam jibrilu an gane? to fansata ma'anarsa istijaba wa alalahu situn kuma sauti na daraja ya ɗaukaka gare shi ko ina kaje za ka ga shehu usman da ake ambata ai wani na nan ya bayyana sunansa usmanu malam usmanu ko ina kaje fuwaikal aburuji wanda ya haura ma taurarin sama ko kuma hanyoyin taurari e, al'aburuju zai iya ɗaukar taurari zai iya ɗauka kuma da manazilin da ju masaukayin da taurari suke sauka e, to shi kuma wannan ishara ne cewa sunan nasa ya ɗaukaka ya yaɗu ko'ina eh wanda yana daga cikin abin da ya sa hasada ga sauran su malaman eh ya zo cikin ƙanƙanin lokaci Allah ya sa masa karbuwa da wasu tunanin shi da ikhlasi yake labarinsa wai na bayyana gaskiya ku kuma gaskiyan ba kun ɓoye ta wasu abubuwan ma na shirka da ku ake yi to ya za a yi ba zai zo ya abin nan ba to da ba shi addini haka yake in ba ka yi addinin ba in ma ba ka bayyana gaskiyar ba to Allah zai zo da wani kana ji kana gani kuma ya bayyana ta kuma ya ɗaukaka ya gara nan gara shiririta to gara ba ka ji tsoron Allah ɗin ka bi ka bayyana ka huta to bushara wato farin ciki da bushara ya tabbata li ummati ahmadin ga al'umma annabi muhammad bi biladina a garuruwan mu a sudani eh garuruwan da baƙaƙen fata ana wannan yankuna na ƙasar hausa da fulani da attawarik azbinawa da suke rayuwa a wannan ƙasa to ya ce lallai bishara ta tabbata gare ku fi haza zamana a wannan zamani almubhaji mai banƙaye shi ne samun wannan malami kam sunnatin zai yawa aka samu wata sunna a hayaita ha da karayar da ita to yanzu ya iltifati ya koma daga khitaba daga khitabul gaiba ya koba zuwa ga alkhitaba to yace zai yawa ayaita ha sunna nawa karayar eh da yana daga cikin kokarin da shi a Shehu Usmani da yazo ya mai da hankali awwalan wajen raya sunnoni sunna kaza sunnar annabi ce mutane ba su aiki da ita sai ya fito da ita ya yi rubutu ya yi karantarwa kuma Allah ya taimake shi yana jin yare da yawa eh to ko da wani ko wace irin dama ta samu ta wa'azi za ka ga yana yi wani zubin ya yi da larabci wani zubin ya yi da fulatanci wani zubin ya yi da hausa wani zubin ya yi da azbinanci yare da yawa yake ji to ko ina je kuma kokari yake ya ɗora mutane zuwa ga sunna to yana daga cikin kokarin da ya yi rahimahullah eh shi sa za ka ga littattafansa suna da irin wannan title din ihya sunna ka gani wa ikhbarul bid'a ka gani ittiba'u sunna alamatu muttabi muttabi'ina li sunnati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam litattafai ga sunan da yawa su yana da su wa dalalatin sannan da yawa aka samu wata bata akhbattaha da kabbice ta wadda jamran ta zamo ma kamar kyankyashe na wuta zaka wajen huruwa bi ta'ajjuji saboda hura ta da ake yi an samu malaman bid'a suna ta hura bid'a din eh to amma kuma wannan bai sa kuma a Sheikh Usman ya bice ta ba saboda akwai bid'o'i da yawa ma an mai da su addini amma ya zo gaba ɗaya rosa su cikin taimakon Allah duka sai za ka yi ta gani hatta kai ga rubuta littafi bayanul bida'i shaitaniya eh yi tattara waɗannan bid'o'i abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne abu kaza bid'a ne abu kaza haka shi ɗaya tara littafin saboda shi to akan ce jaka zaka jamrun gani kyankyashe ya huru ta'ajjuji shi kuma shine hura wuta da ake yi ko amfani da mafeci ko wani abu don wuta ta huru wa tsala'ata ka bullo fi ardin cikin wata ƙasa a wa'iduha baƙaƙin al'adun wannan ƙasar a datta ƙetare iyaka tun da har sun danne masu noni wata khalafat sun saba ma sunanan nabi sunonin manzon Allah al'abhaji mai banƙayi ista'azamat ha ahluha ma'abuta bid'an ista'azamat ha sun girmama waɗannan bid'o'i sun girmama su sun kammaba su to shi yasa sai suka samu karbuwa wajen jahilai to da zaran malami ya ce abu kaza mai kyau ne to sai ka gami jahilai sun karba eh to shi yasa ya samu kalubale saboda bid'o'in nan da yace zai rusa fa to fa masu yin su kuma sun ɗauke su da girma suna ganin ma wani kusanci ne ga Allah sai ce fasta asad saboda yadda suka yi karfi sai da suka zakantu suka koma kamar zaki sun yi karfi na bala'i su bidoyin ta wannan mubalaga ne na yadda bidoyin suka kama wannan ƙasa kuma suka yi karfi har suka zakantu aka ce ista asada ai sara asadan saboda shaja'a sa da jaruntarsa wasadat suka taushe an gane babal wullaji kofar masu shiga duwaina addini ko ba bayan addini duk wata kofa da za ta sa mutane su shiga addini sai bidoyin suka zo suka rufe wannan kofar yanzu mutane ma ba sa ma aiki da addini saboda bidoyin suke ta gani wurin malaman su ake kira zuwa gare su zo su aikata to alwullaji su ne masu shiga fastan sarat bigisanuha yan tsakunta irin yan tsuntsayen nan yan ƙanana waɗanda ba sa iya zuwa nesa to fastan sarat sai suka mai kantu suka koma kamar maiki ƙananan ma bidiyoyin waɗanda za ka ga ƙananan bidiyoyi ne to su ma sai da suka zama manya suka yi ƙarfi su ba sai da suka yi ƙarfi saboda mi an ɗaure musu gindi ga wasu miyagun malamai kuma an yi sa'a da miyagun sun yi sa'a da miyagun sarakuna sun karfafe su wata nambarat jirzanu hashi kuma kusa kusanta wata nambarat suka koma kamar damisa sarmi suna jifa benasilin eh da kibiyoyi salmaji masu katsa in ka fito ka ce kai kazan nan da kuke bida'a ne sai su sa takobi ko kibiya su su sare ka ba za su kyale ka ba da shi ba a sheku usman da ai sun yi ta kulla mai gada zare yana tsallakewa allah yana kubutar da shi to haka addini allah yake in dai addini za ka yi na gaskiya in dai kuma da'awa za ka yi ta gaskiya ta ilimi to sai ka haɗu da irin wa'annan abubuwa eh saboda gyara za ka yi to ɓannar ba ta da wahala abin da yake da wahala shine me shine gyara to kaga karkace kuma ran da ka fara da'awa ranan sai kaga ranan sai kaga mutane sun koma kamar kai ko zai yi a hankali a hankali ake bi sai a yi ta abin nan eh to da yawa wasu su jahilai za ka ga abin da suka ɗauka shi a shekhu usmanu karantarwa ya fara da da'awa da sauransu kuma jihadi ba za mu karanta takalarsa aka yi shi aka fara yaƙa to shi kuma sai ya kare kansa to shi sa shi difa'ul abin nan jihadu daf'i yayi shi yayi jihadi ne na kare kansa amma al'asulu shi karantarwa yake yi da wa'azi da sauransu a gani yana ilmantar da al'umma yana yawo garuruwa to salmaju ana nufin alƙaƙi'u mai yawan katsa duk da nasul wani zubin akan kira takobi da shi zai iya zama wa tarmibi nasulin suna jifa da takubba salmaji masu katsa to akan ce nasulu ana nufin takobi akan ce nasulu ana nufin baka ko tsinin mashi eh duk a larabci ana faɗa manara da dinallahi yamhu izzaha faƙa ma'ataha qam alqawiyil a'waji to manara da sai a yi daƙalu saboda wazani manara da dinallahi duk wanda yake nufin addinin Allah yamhu izzaha to ba shehu aka samu a wannan wurin ba ko kai aka samu a wannan wurin za ka shafe daukakan da waccan bid'a ta yi in dai Allah kake nufi kuma addininsa kake nufi to ko da kai na aka samu a wannan wurin to bid'o'in sai sun bakanta ma rai sai ka yi sa'ayi wajen mai kaskanta su wannan girmamar da suka yi da buwaya da suka yi kana ƙoƙarin tunkuɗe ta faƙa ma'ataha ya ce to usmanu sai ka wato sai ka sassare kassa guduma kassa guduma ka abin nan kan redi bid'o'in kam alƙawiyi an gane wato bugu na mai ƙarfi mutum wanda yake mai ƙarfi sosai al'awaji wanda yake bahagu kasa al'ada ta gudana bahagu suna da ƙari ga in kai fada da bahago sai a hankali iya kai ma naushi iya kai ma naushi sai a hankali sun yi haɗari ko to yadda bahago yake kai naushi to haka ya ce a shehu usmanu kassa guduma ka bubbuge bid'o'in nan faƙasamta ka karya su bilbidi da fararen takubba amma famin ayatihi takubban yana nufin su ne ayoyin Allah da ayoyin Allah ya rusa waɗancan bidiyoyi su makamai dama an yi shi ne saboda kariya shi ya jihada ai daga baya zo an gane daga baya zo wa asinnatin da masu ina nufin sunanin nabi sunnonin annabi wato ya amfani da ayoyin ƙur'ani da sunnonin annabi sai ya rosa waɗancan mai to wannan haka yana karantar da mu har koyaushe da ilimi ake gyara barna an gane ba da hamasa ko zafin kai ba eh karatu shi yake gyara barna don kai kasan in ba ilimi yadda ya sauwara wannan bidiyoyin ya za a kawar da su eh to ka gani to shine takubban farare don sun fi kaifi kaihi to su ne ayoyin ƙur'ani a sunna su ne masu su kuma su ne sunnonin annabi al'ada aji annabin da yake mai kyan ido eh akan ce rajulun ada'aji eh ma'ana mai kyan ido salla alaihi Allahu Allah salla alaihi ya daɗa salati ga manzon Allah ma matuƙar hazzarsa ba iskan gabas yana motsar da azabati gusnin wato rassan ko kuma gefen wato rassa na bishiyoyi na itatuwa yanci azabat shine gefen abu to matukar iskan gabas yana motsar da gefen reshe baji wanda yake kuma na'imtacce sifa ne na shi gusnidin fin riyadi wanda suke a cikin fadamu dausayu ma'ana matukar iska yana kada bishiyoyi da aka samu cikin hadama ko wuri dausayi a gane? to akwai rihus saba shi ne iska wanda yake fitowa daga gabas to za ka ga in ya biyo ga bishiyoyi to sai ka ga suna kadawa san samin su haka da rassansu to shi kuma wannan kamar yana so ya ce Allah ya daɗa salati ga Adam sallallahu sallama ila qiyamis sa'a da matukar akwai duniya kaga ba za a rasa wannan ba to wannan usulubi ne na addu'a shi kuma khabar baju ana nufin ni'ima eh khabar baju abu mai ni'ima yawwa to shi ake nufi da wannan nan za mu kwana sai mu tashi wali kulli fir'aunin tsaga musa saba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله